إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markazin ahlus sunna da jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba tara ga wata na rabiul awwal hijira shekarar 1441 wanda ya dace da shidda ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha tara yau insha Allah za mu yi darasinmu na littafi mota ta imam malik mota ta imam malik yau za mu yi darasi na 23 insha Allah darasi na 23 kenan muna cikin masala ta sujudu sahawi sujada ta mantuwa kenan bayanin gyaran sallah in ta samu matsala yadda za a yi a gyara ta wanda mun karanta hadisai masu alaka da zuledai na yin sallama a cikin sallah sallah ba ta kare ba akan shi ne muka yi bayani na yadda za a yi an an tashi kai tsaye za a ciko sauran abin da ya saura kuma daga baya a yi sujada guda biyu bayan sallama wanda ake cewa sujudu ba'da salam wannan shi ne kan darasi da muka yi wanda ganin muna da darasi na gyaran sallar a aikace wanda muka yi shi ne shi ma wannan mota malik idan muka zo daidai karatunmu za mu tseda na littayin sai mu dasa wanda muka yi akan tabulu kin shi da karatun na wani kenan na littayin ba zai huce minti 28 ba sha Allah za mu tashi ya ce wa haddasa ne a malik an ibn shihar ana abi bakar bin suleiman bin abi hasama قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إهدى صلاتي النهار الزور أو العصر فسلم من ثنتين فقال له ذو شمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال ذو الشمالين قد كان بعد ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم abinda yake wannan ruwaya cewa kamar da abubakar bin suleiman bin abi hasama ke cewa labari ya same shi cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam faraka a raka'atain min ida salatin nahar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a biyu a ɗayan salloli na rana a zuhur ko la'asar inda matsalar guda ce hukuncin guda ne fasallam min sanatai ya sallama daga raka'a biyu faƙalar lahu zushi malai a ƙasar da salata ya rasu lalla sai nan imma ce dole dain ko zushi malai wanda malamai suna bayani kan wannan kalmar zushi malai ko suna cewa wahamu ne na imamu zuhuri ba zushi malayin akwai mai suna zushi malayin wanda a tarihi cikin sahabbai shi kuma wannan allah mai cikawa tun abada wanda shi kuma wannan zule dai ya musulunta bayan kusan shekara biyar ma ko shida da bada to ya za a gama maganar wannan biyu usu da ce a wannan wahamu ne na imamu zuhuri ko ku a shi zule dai sunan duka iya ɗauka zushi malayin shi da alakul hal ga abin da za mu ɗoka a ciki ba na sunan ba na maganar hukuncin da muke magana kan shi na maganar an sallama salla ba ta ida ba sai shi dushi malai ne kuma zuledin ya ce a ƙasarwacin salatu ya rasulallah ya manzan Allah an rage salla ne amina sita ko kamanci ne dan ya ga ba a ida ba da aka yi sallama sai faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ƙasarwacin salatu ma nasit ya ce ba a rage sallah ba a yadda take kenan hudu ni kuma ban mance ba haka maza Allah ya ce sallallahu faƙala zushimalayin sai shi zushimalayin ya ce yi kad kana ba'adu zalika ya rasulullah to dai wannan abin ɗayan biyu an yi daga cikin wannan abin guda biyu mai abin guda biyu in ma an rage ta in ma kamanci sai fa'aƙa bala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alannas sai mutane sai shi fuskanto mutane yake tambaye su a sadaka dai wannan bayanin da zulidai ne ke yi na an rage sallah gaskiya yake suka ce na'am ya rasulallah haka ne gaskiya ne an rage ta shi kenan fa'atamma rasulullah sallallahu ma baƙi mina salatu sun masada sai manzana ya tashi ya ciko abin da ya mai saura na sallah kun bayan ya ƙare ya sallama kaga dai kenan an yi sallama kuma aka ta dan can ba mai bayani sujudu ba da salami dan nan da ya ciko sallama yi domin ake bayan sallama sujada guda biyu bayani ya gabata a baya wannan kenan a gaba ma in ka sallama sallah bata cika ba zaka komo kurin ka cika sauran ba tare ba da ikama ko sabon hanci hanci tare ka ba haram babu kurin ci gaba kurin ci gaba ne a cikin sallah kake bata ida ba ba wani abu sabu kurin ka dasa daga inda ka bari kurin ka ci gaba وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل الصلاة وكل سهو كان زيادة في صلاة فإن سجوده بعد الصلاة وأن رواية دمكرنتا قصة ذو إرنتا ta wannan hanyar imam daga an samu wannan ruwaya daga abu salama bin abdurrahman irin wannan ruwaya da ta gabata kinan an an rage yayi magana an zo an nemi shaida an cikota yanzu a nan sai imam malik rahimahullahu ke magana kan mas'ala ta sujudu sahwi sai ya ce qala malikun imam malik ya ce kin ji yahya mai ruwaya kullu sahwin kana nuqsanan min salah dukkan mantuwa ta rage a cikin sallah fa inna sujudahu qabla salam sujudata qabla za'i an rage ne akai yace kullu sawin kana ziyadatan fi salam fa inna sujudahu ba'da salam dukkan mantuwa da ta zamanto ƙari a cikin sallah to yin sujudata za a yi ba'da salam wannan shine jigo na malikiya dukkan mantuwa da aka yi ƙari a sallah za a yi sujada ba'adi rage kabli wannan shine daga cikin mazhabobi wasu irin hanaf suna rinjayar da cewa dukkan sujada ma kowace ma gurin ba'adi za yi kowace ma kuma imamun shafi kuma iya cewa kowace kabli za yi imam amur bin hanbal na gata imam zarkani ya kawo magana shi shi ne yake da magana wadda take da ƙarhi shi menene maganar da ya take da ƙarhi a wajen malaman hadis iya ba da bayanin cewa dukkan mantuwa da ta zo daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam irin tashi da ya yi daga raka'a ta biyu bayan sallama waccan ta isa zulu da ko da maganar sallama a raka'a uku ko a raka'a biyu da maganar a yi kirdado ka buga ka buga kayan ka samu ka ɓace ka huta daga rezo kasa inda kake ka buga ka buga ba ka samu ba daidai inda za ka ɗauki kaɗan kusan biyu ne ta harri biyu ne mika bayani a cikin wajensu mutum yakan shiga matsala a cikin sallah ya rikice ya tsindiki a wani hali bayan kayi tunani sai ka samu rinjayen ya ka samu ɗan rinjayen misali raka uku ce ni ko biyu ce daga ba sai gani eh ai na zama na tahiya kinan kuwa ta uku ce nake ka samu da wani ɗan tarjihin ka wanda babba ka yi ne amma ka hirin jayar da misali kun kai uku to wannan ruwaya wadda imam bukhari ya kawo muslim ya kawo abu dawud da sa'i ibn majah cewa man shakka fi salati falataharra sawab falatumma falatumma ma alai thumma salatayn wanda ya shakka ce za shakka alaikum fi salati in ɗayan ko ya salla a cikin ko kwanto cikin salla ya ce falataharra sawab ya nemi daidai falatumma ma alai ka cika abinda in ka buga buga kur uku ce kun bata uku ka samu rinjin uku yace ya ka cika abin da ya saura kuma an ka kare ka sujada guda biyu suna ba'adi a nan ne ba'adi take zawa amma ba za mu ga ruwa ana gaba ta cewa idan kuma ka buga ka buga ka ka samu rizo ba ka samu kun kai dai kun ka tabbatar da ka biyu ta ukun ciki shakka to he ka bar ta abin shi na ta maliki ya ka dauke ta a kadankin ya ka dauki kadankin uku ce ko biyu wace kai shakka ta uku ko to zan baka samu wata uku maka baka idan su he ka dauki ta biyu ka dauki biyu to anan wanda ya shafi fi maliki ya ce kai ba duko to kabri zuwa yojin ma malik hadisin kabri zan gaba kabri zai kawo anan kabri zai kenan inda kai kokonto tunda kokonto ya shigo ko da ka samu tarji inda bai kini bane ka samu inda tarji ne an baka yake tarjihin ka abinda ya rinjaye ka ci ko sauran uku ce ko biyu ka samu kuma rijiyar uku tabbata uku ba ta kamata biyu kamata uku ka tuku amma a nan in ka kare za ka yi nakata za ka yi ba'adi a nan ba'adi za ka yi ba'adi za ka yi inda ba ka samu ban da gabin gabin ga uku ce ko biyu kurin ka samu ta uku ya ka ɗauki kaɗancin ya ka ɗauki biyu kenan shi ne ya ka ci ko sauran ya ka yi kabarin salam ya ce irin wannan na maganar ka tashi a wurin zama na harko wanda bayan ka miƙe baka dawo baka ci gaba da sallah anan an ka kare sai ka kai kabar salam sai ce irin waɗannan inda dai a takaice ruwaya ta zo manzon sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya aikata ko ce ayi to anan shi Imam Imam Ahmad bin Hanbal sai ce kai yanda hadisi ya zo duk da manzon sallallahu alaihi yayi abin da kace yayi kaza nan yayi kaza kai irin wannan saura kurin kai kabar shi abin da ya ci kenan yanzu muna maganar yanzu abin da shi imam malik shi ne shiga cewa ƙari a yi ba'adi ragi a yi ƙari a yi ba'adi ragi a yi ƙabli yan waɗannan magabata suna wannan saɓani kan akan abin da ya yi duka cewa a wajen kowanne idan ƙabli ta kama ka kai ba'adi ba a ce ba musalla ko ƙabli ta kama kai ba'adi duk wanda kai a wajen wata sallah ta yi illa wanne yi suna saɓani akan abin da yi ko da gasu ko ci ta mata su ta sawi illa qabli ba'di ko ce ga abin da yazo amma duk da kai ba a ce ba sallah ya dai ka bar aula ga abin da yi kudin shi ne magana kan haka haka kenan akwai sauki kan lamarin akwai sauki kan lamarinsu in kuma gaskiya magana kamar ta mamudu hamadu hamad ya yi sauki ka anan ka aiki dukkan nasu inda annabi ta ka yi inda duk abin manzo Allah ya yi ce ayi kai aikace wanda babu nasi karara shi sai ce anan kenan mutum ya yi aiki da ishtihadin mazhabar da ke kanta ba ya ce babu sallah illa wanne ne yake sai itimamul musalli ma zakara idza shakka fi salati cikawar mai sallah ya cika abin da ya tuna in yi kokonto a cikin sallar shi ya ciko wa haddatha ni yahya an malik an zaid bin aslam an ata bin yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم كاجي فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين سجدتين وإن كانت رابعة فسجدتان ترغيم للشيطان abinda ke wannan ruwa ya ƙabila sarki cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idha shakka a haɗukun fi salati in ɗayan ku yi kokonto a sallah falam yadda da kam sallah bai san ba nawa yi a talatan am arba'an uku ce ko hudu duk ɗin da cika ce biyu ne ko uku ɗaya ce ko biyu da abu ɗaya ne ya ce falusalli raka'atan nan kenan baka samo ba tarji uku ce ko hudu yanzu kenan ka aije ta hudu ya ce ka kawo ka a guda kambacinta ko kenan ka ɗauki ya ƙi ne ko uku amma ka ga sai ta wani sajata ne ka yi sujada guda biyu wa huwa jalisun kana zamne kabalar tasalimi kafin sallama mai kenan kabilun kama can da ta wuce ake ba da ku ga hadisin haka manzana zata manzana haka ya ce namu a irin wani halin ba a kabda za a yi a wancan ruwa ya ce da maku labari wata mutafin alai sauran royoyi yake ya tara sawab inda ka samu tarji ya yi aiki da shi amma kawo ba a ta salam inda ka samu shakka ta shakka ta shigo kuma ka samu yaƙini ba ko ka samu hinin jaye ka aiki da shi to anan a can za ka ba da salam amma anan inda ka buga ka buga ka ɗauki kaɗan ya kawo ƙablin salam ya ce to fa'in kanatar raka'atun lati sallah kamisatan an wannan sallah da ka kawo raka'a aka kawo raka'a da guda ko uku ce ko hudu yana ɗauki uku yanzu na kawo raka'a guda ɗayan biyu ne ya ce in ma wannan raka'a da na kawo ta zamanto ƙari ce hudu ne can yanzu na kawo raka'a ta biyar kenan yace shafa'a biha tan sajdatain shafa'a biha tan sajdatain kenan yanzu wannan raka'a ta biyar tun ta zama kenan mara ta zama kenan kenan amfara kenan ta zama to mara mara ka ce kenan wadda bata ilwa to sujada biyu da kai wa'annan sun mata ilwa kenan sun mata shafa'a kenan kenan samu kenan gurbi ta zama ke ta samu wani raka da ta zama ra ta samu wani sujada guda biyu tana kambacin raka'a ta mata kenan irwa wa in kana ta rabi'atan in kuma uku ce ko hudu ce na nake uku a shida mu hukunci yanzu na kawo raka'a ta hudu yanzu kenan sallar daidai nayi to me matsayin sujada guda biyu da nayi su kuma ana ce matsayin su targhimul fasatatan targhimul shaytan wannan sujada guda biyu da nayi tana matsayin ta turmular da hancin shidan kenan ta ɓata ma shidan rai ya so ya ɓata masa labi samu dama ba ka gyara kanka shi ne kenan wata su muna magana wannan muna magana kan su guda biyu da za a yi imma ta zamanto ka cike in biyar ka yi ka cike wannan gurbin in kuma ma dai sallar daidai ka yanzu ta za ta ɓata ba shidan rai ta turmular hancin da ƙasa kenan ba ci ma burin shi ba shi ne matsayin sujada guda biyu a wannan hali nan da a takaice almuhim kun za mu ɗauka idan mutum ya samu shakka a sallah uku ce ko hudu bai san bakin zaren ba tun da ya tabbata da uku he bar ta uku ya ci ko daya biyu ne ko daya ka kasa samarwa bar ta a daya he kai mi ka yi sujada kabul salam inda ka buga ka buga uku ce ko hudu ta yi samu dai kai ai da na yi tahiya na kawo raka abu da yanzu ta ta yi samu dai wurin jaye baki ne ba kana kawai kini kurin ka tabbata kuma ka ne kurin a ta yi karin jayi kurin kudu ce dai kai ka samu tarji ta yi kai aiki da shi to a nan ne za ka yi ba da sala dan ka tabbata wajen zan kawo ruwaya don taimako bukari ka ta musu da kata sauran wurare a sabu sunan bana turmuzi sun kawo ruwaya yanzu kenan wannan magana kenan sai ta wa haddasa ne an malik عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نصيب من صلاته فليصليه ثم ليسجد سجدتي ساو هو جالس نا عبد الله بن عمر يا تشوا إذا شك أحدكم في صلاته إذا أيونكو يكو كنتو أصلش فليتوخى الذي يظن أن ينامي kamar ta farfar taharar a taharar ne ya kirdadan ya nemi abin da yake ga shi ne ya mance ke na kalemi daidai kir ba kuma kuma kuma kuma kuma kuma barta uku ke na haka na abin da ya karantar da mu don ka samu shakka uku ce ko hudu ce a ce kuma kuma kabe ya kuma uku ce kuma a za ka iya nema ka iya tunanin ka iya nemo sauran daidai in ka yi tunani ka samu rinjaye ka yi da rinjayenka amma baka samu nan jaye ba kenan anan haka ya aiki haka bai cika dankin haka ciko saura haka sallaci wannan abin da kenan ka samu shakka kan shi haka yi sujada sujada guda biyu kana zamne nan kenan ya ake cewa nan an ci kabilici ka'ida cikin shan ya kawo a nan tunda bai kata ba ma nan karunan halin na taharri kabilici za a yi ta tabi mazarkani ya kawo saboda lafazan da ya kawo na magana zai kabila salama a nan irin bayan da muke a can tunda baka ka buga ka buga ka samu ka nemi daidai ka samu ɗaya tunda dai wani zai ce ta su kira ba da salam tunda dai shakka ta shigo kuma ba sami yaƙini ba sai ka baka yin yin su da ba da salam amma nan kuma ka tabbatar da kuma ka samu lalakurin ya ka ɗauki kaɗancin da ka ci sauran amma inda ka buga ka buga ka samu ɗaurin jaye ya ka aiki da abin da karin jaya amma tana shakka ta shigo maka ba ka sami yaki ne ba sai ka suje da ba da salam wa haddasa ne an malik an afif bin amur asami an aɗa bin yasar annahu qal سألت عبد الله بن عمرو بن عاص وكعب الأحبار أن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين هو جالس nan ya ce ya ma atabin bin salik ke cewa ya tambaye abdullahi bin amr bin as da ka'ab al-ahbar ya musu tambaya kan mutumin annan da zai shukku fi salati mutumin da yake kokonto a sallar shi fala yadri bi samman nawai kam salla nawai a salatan am arba'an uku ya ko hudu fakilahuma wa'annan sabai guda biyu amr bin as abdullah bin amr bin as da kabil abar suka ce mishi li yusalli rak'ata ukhra kullun ya kawo wata raka'a daban kenan kan shakka da yake uku ta ko hudu ya dauka a uku ya kawo ta hudu kuma su musul sajdatani hey sujada guda biyu wa huwa jalisun yana zamne kana ma duka ba me zai da mai magana cewa in a wancan hali ne na tarjihi ba in na ba tarji ne zai kablu salam wa haddathani an malik an nafi anna abdullah ibn umar kana idha su'ila an siyana fi salah qala li yatawakha ahadukum alladhi yazunnu annahu nasim min salati fadusallihi shi mana riwayat abdullah ibn umar yace in aka mai tambaya idza an nisyan akan mantuwa fi salah cikin sallah qala abinda yake cewa li yatawakha ahadukum alladhi yazunnu annahu nasim min salati ka nemi ka kirdadan ɗayan ku gina tsaya ya nemi abin da yake ga shi ne daidai a sallar inan ka yi sallar da abin da kaga shi ne muhirin jayi a wajenka sai man kama ba da itimam aufin raka'atai baban wanda ya tashi bayan ya ƙare sallah ta ƙare ya ƙaro ko kuwa raka'a ta biyu ce sai tashi bai zamna ba حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن العارج عن عبد الله بن بحينا أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليما كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم abin da ke balla bayan ibn buhaina manzana sallallahu ce manzana ya mana sallah sallah raka'a biyu maimakon ya zamna sun maqama sai ta yi falamin da bai zamna ba fa kama nasu ma mutane suka suka bi shi kina aka bar zama na farko falamma qada salatu da ya kare sallar shi wa nazarna taslima muka yi jira zai sallama amma ana ka bi sallama ba wa kabbara sun masajjar sartani ya kabbara ya yi sujada sujada guda biyu wawa jalisu iya zamne ya wannan sujada guda biyu kabla ta salim su musallam kayan sallama yi su daga bayan sallama haka idan kabili ya yi da ya bar zaman farko kabili ya yi a takaici can ba bayani ya gabata in baka meke baka koma bakar ba ji amma an kano ka dawo ka ci gaban ka kare ya kai kabili وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن محينا أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزور فقام في سنتين ولم يجلس فيها ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك قال مالك في من في صلاته فقام بعد تمام الأربعة فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر mu karanta dai abin da shi na hadisin dina na abin da ibn Buhari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana salla faqam fi sanatin he tashi a raka'a ta biyu walam yajlis fihi ma bi zamna ba a cikin su falamma qala salatu ya kare sallar shi sajada sajadataini summa sallam ba zalika he dai sujada guda biyu kina bi sallama kina bi sallama ba to kon bayan sujada guda biyu to kon yi sallama qala malik na imam malik ke cewa fi man sahabi talati wanda ya mantuwa a sallar shi fa kan ba da tamil arba bayan ya cika raka abu da hita shi fa qara'a thumma raka hayya karatu raka ta biyar ya hayya ruku'i falamma rafa'a ra'sahu min ruku'i da ya dago kai daga ruku'i zakar annahu adkana atam yatina ashe sallar shi wannan ƙari ne ƙari ne ya daga rukuni ya to a nan a nan ya rije fajilis sai ya koma ya zamana kurin bai zai sujida sai ya koma ya zamana wala ya sujud ba zai wani sujida ba da ya tasu daga rukunin ta ya bar zaune kurin ya zamana ya ce wala usata ya da sajada ta yi ko da ya yi sujada a cikin biyu sujada ta biyu ta ƙarin da yi ko ya sujada ɗaya sai tuna ƙari ne bai wannan bai wannan tafiya ya ce lam'ara a nisdul ukura ko ya daya bai da karauta biyun ba tun kari ne sun maɗi za a ƙasa salatau fana zuci sajirta ne hujjar su faɗa ta salim in ya ƙare sallah sai sujada guda biyu bayan sallama kin zai sujada ba a da sala a nan kenan inda mutum ya ƙari a sallah a takaici ya ƙara ko da tsayuwa ce ƙara ba a da zai amma a guda ƙara ba a da zai in wani ganin don kada mu ya saba da wancan zasu namu ne kamata mu tsaya sai mu ga sauran aikin na su shi sawi a aikace insha Allah assalamu alaikum kenan sai ya tambayoyi kan matsala a takaicen wani abin da bai da matsala su sa so da yawa mai matsala ma'anan babuna da malamai